نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا شاكر قوتهم ذو الحجة hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya dace da 15 ga watan 6 shekara ta 2025 muna ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma muna cikin suratu ali imran mun tsaya daidai aya ta 109 za mu tashi kan aya ta ɗari da goma haka ne ko? ga wannan tafsirin guda ko? ko ta sha ɗaya ce so mun tsari da aya ta ɗari da goma za mu tashi kan aya ta ɗari da sha ɗaya cikin wannan ko? za a tashi cikin shi? To Allah mai girma da ɗaukaka ya ce laisu sawa'a minalil kitabi ummatun qa'imatun yatluna kitaballahi yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun laisu sawa Allah subhanahu wataala ya ce basu kasance ɗaya ba akwai bambanci tsakaninsu min alil kitabi daga cikin ma ummatun akwai wasu jama'a ko wani bangare yatluna ayatin lahi suna karanta ayoyin Allah ana al-layl lokuntan dare wa hum yasjuduna alali kuma su suna sujada suna kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala lamma zakara Allah ta'ala al-munharifin min alil kitab yayin da Allah subhanahu wataala ya faɗi bauɗaɗɗu karkatattu daga cikin mabuta litan bayyana sai Allah ya bayyana halal almustaqimina halat almustaqimina wa mana hali da yanayin mutanen da suke riko da addini waɗanda suka daidaitu suka miƙe akan addinin Allah minum a cikin su wa anna minhum ummatan cewa lalle a cikin su akwai wata al'umma muqimina li usulid din wadanda suke masu tsayarwa ne ga aqidan addini wa furu'ihi da kuma rassa na addini mana cikin su akwai masu imani da Allah imani na kwarai akwai masu dabi'u na kwarai akwai masu riko da dokokin Allah subhanahu wataala ba dukkan halin kitabi suke mutanen banza ba Allah ta'ala ya gaya mana cewa inna min alil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilaykum khashi'in lillah lalle a cikin mabuta littafi akwai waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da abin da aka saukar da shi gare su kuma suka yi imani da abin da aka saukar da shi gare ku kawo kenan akwai mutanen kirki wurare da yawa Allah subhanahu wataala ya yabe su halin kitabu kuma ana nufin yahudu da nasara cikin su akwai masu imani na gaskiya akwai kuma mutanen banza sai dai mutanen kirkin kaɗan suka yi to shi yasa Allah ta'ala ya yi fata-fata da su sau da yawancinsu mutanen banza ne amma yan kaɗan a cikinsu mutanen kirki yominuna billah Allah ya ce kuma waɗannan ɓangaren daga cikinsu suna ba da gaskiya ga Allah wal yawmil akhir sannan kuma suna ba da gaskiya da ranar lahira wa ya'muruna bil ma'ruf sannan kuma suna umarni da aiki mai kyau wa huwa al khairu kulluhu shine al khairi dukkan shi gaba daya shi yake ce ma al ma'ruf alheri duka dukkan abin da yake alkhairi ne to suna umarni da shi wa yanhauna 'anil munkar kuma suna yin hani daga dukkan abin da yake abin kyama ne wa huwa jami'u sharri shine dukkan sharri gaba daya alkhairi imani da Allah musulunci addini gaba daya ayyuka masu kyawu da addinin musulunci duka sharri kuma shirka da kafirci da munafici dukkan sharri ne gaba daya da dukkan abubuwan da suka saban Allah ne shan giya sata fashi da makami caca zina luwadi waɗannan abubuwa da cin amana da yaudara da ha'inci dukkan su sharri ne gaba daya to yanda suke umarni da alkhairi to haka kuma suke yin hani daga sharri kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin wata aya wa min qaumi Musa ummatun yaduna bil haqqi wa bihi ya'dilun Allah ta'ala ce daga cikin mutanen annabi Musa akwai wani bangare mutanen kirki suna shiryar da mutane da gaskiya sannan kuma da gaskiyar nan suke adalci daga cikin su ba duka ba kenan bana daga cikin mabiyan addinin annabi Musa alaihi salam cikin su akwai mutane waɗanda suke nuna mutane gaskiya kuma suna aiki da ita kuma suna yin adalci tsakanin mutane kaga ba duka ba yawancin su kenan ba haka suke ba yawancinsu ba su shirya da gaskiya sa'annan kuma suna yin hukunci ne da ƙarya da zalunci ma'ana dai ba a taruwa a lalace muna ganewa ko wai sari'una fil khairat sa'annan kuma suna ta tsere suna ta gaugawa cikin ayyuka na alkhairi musara ila alkhairat gaugawa a cikin ayyukan alkhairi ƙadarun za'idin wato wani abu ne wanda yake karuwa gwargwado ne wanda ya karu ala mujarradi filiha afsa wato aikata alheri din to gaugawa kuma wani abu ne mana suna yi da sauri ba su nawa suna gaugawa saboda ba su san yaushe Allah ta'ala zai karbi rayuwarsu ba ba san yaushe za su mutuwa ba yaushe za su gamuwa da Allah subhanahu wataala shi yasa suke sauri su yi gaugawa su aikata alkhairi wurin aiki alheri ba a san jan kafa kai ta jan kafa kai ta nawa kana cewa kai kai kai har sai mutuwa ta zo ta ɗauki ka har sai dama ta kubce maka baka yi ba Allah yana ya karbe rayuwarka sa'annan kuma wannan damar tana ya kubce ma abin da ke ga hannunka yana ya lalacewa saboda haka farko da Allah subhanahu wataala yake kiran mu mu yi sauri mu yi alkhairi mu yi saura aikata alkhairi mu taimaki bayan Allah da gaugawa ba da nawa ba domin shaidan da yake sanya maka min yake sanya ma nawa yake jingirtar da kai ya sa ma nauyi ya yi duhun wa yumanni kuma ya yi duhun shaitan illa gurura shaidan ne ke ma alkawari kuma ya sanya ma goyi sai ka jira ka ba da sai ce kai ba kai ba ka bukata kai ma ka adana makan kama na sai ka aji kuma sai wata zuciya ta ce ka bari gobe kan yi goben kuma sai kayan niyya ce kana da bukata haka har sai damar takurci in kuɗi ne kake samu sai Allah ya tare masu in aiki ne da wata ake biyan ka albashi mai tsoka kana ganin kana iya ayyuka na alkhairi to sai Allah ta'ala ya sa a sabge ka mai doka baya wannan damar takurci da ka dama ba ta dawama da haka ka yi kokari duk lokacin da ka samu kanka kana iya taimakawa ka taimaka Allah ya samu dace to shine malam yace gaugawa zuwa ga ayyuka alkhairi wani abu ne wanda ya kara akan tsantsan aikata alheri din akwai aikata alheri kuma akwai yin alherin da sauri muna ganewa ko abubuwa ne guda biyu Allah ya faɗa a wurin wa huwa wasfun lahum bi fi'lil khairat shi siffanta su ne Allah ta'ala yi da aikin alkhairai wal mubadara ilaiha da kuma gaugawa da sauri ya zuwa aikata alkhairan wa takmiluha da kuma cika su bi kulli ma tamma bihi da dukkan abin da ya cika da shi min wajibin wa mustahab na wajibi da kuma mustahabbi abinda ake ce ma wajibi wato shine abinda in kai za a baka lada idan kuma kaki za a baka zunubi kamar sallah azhar la'asar magriba isha'i asuba waɗannan dukkan su wajibai ne wajibobi ne in ka yi su zaka samu lada in baka yi su ba kuma zaka samu zunubi kamar biyayya ga uwaye in ka yi zaka samu lada in ka kiya kuma zaka samu zunubi kamar ɗaukar ɗawaine iyalinka in kai za ka samu lada in ka ƙi kuma za ka samu zunubi ci da iyalinka ciyarwa a kansu Allah ya ɗora maka dole ka ci da su to in baka yi ba Allah subhanahu wataala zai kama ka da laifi kamar zakka kana da dukiyar da ta kai a hidda mata zakka amma baka fidda mata zakka ba kaga zakka wajibi ce in kai zakka zaka samu lada wurin Allah idan baka yi ba kuma zaka samu zunubi kamar azumi kana da halin azumi kaki azumin farilla azumin ramadan kaki zaka samu zunubi wurin Allah in kai kuma zaka samu lada gaba aikin hajji Allah ya baka dama ka samu damar ka tafi kana da wadata kana iya zuwa ka dawo cikin lafiya da kwanciyar hankali da zaman lafiya to in ka ki zaka samu zunubi idan kuma kai zaka samu lada wurin Allah subhanahu wataala mustahabi kuma shine abinda in kai kana da lada in baka yi ba baka da zunubi kaman sallolin nafila kaman azumin nafila litinin alhamis kama azumin kowane wata ka yi azumin kwana uku sha uku sha hudu sha biyar wannan duk mustahabbi ne muna ganewa ko kama addu'o'i na safe da marice al'azkar da ake da safe da waɗanda ake da marice kamar zikirin da ake an kare sallar farilla tasbihi da talili da tabidi da ake da hailala ka tsaya ka yi su wannan in kaya akwai lada an baka yi baka da zunubi wurin Allah ka gudu ka bar ladanka ne to shine mustahabbi ba fi fili tsawabu wale mai kun fi tarkihi iqab shi na banda in kayi za ka samu lada in kuma ka bar shi Allah ta'ala ba zai kama ka da laifi ba Allah ya samu dace shi Allah ta'ala ya ce wa ma ya falu min khairin falai yukfaru Allahu alimun bil muttaqi ثم بين تعالى sannan Allah ya bayyana anna kullama fa'aluhu cewa lalle dukkan abin da suka aikata min khairin na alkhairi kalilin ɗan kaɗan au kafirin ko mai yawa khairi a nan wurin ko wani yin alkhairi ne fa inna Allah ta'ala sayaqbaluhu lalle Allah zai karbe shi shi Allah ta'ala bai rena ibada in kai ibadar minti da Allah zai baka lada kanta in ka yi ibada ta minti biyu Allah zai karbe ka baka lada in ka yi ta minti biyar Allah zai baka lada da wanda ya ta awa biyar da wanda ta yi minti biyar duka Allah zai karba sai dai ai ka san ba lada ku ne ba wanda ya dade yana yi da kuma wanda bai dade ba kaga ai ba hada su amma dai duka Allah ya karba kowa zai ba shi lada daidai da lokacin da ya dauka na ibada to haka wanda ya dauki kadagoyin sadaka ladan shi ba ɗaya take da wanda ya ɗauki dala ashirin ya bada ba ladan su ba ɗaya take da wanda ya ɗauki dala ɗari ya bada ba da wanda ya ɗauki jikka ya bada ba ba su zama ɗaya wanda ya raba buhu ɗaya na shinkafa ya raba ma mutane mabukata kowa tiya tiya aka samu wajen mutum goma aka raba musu ladan su ba ɗaya yake da mutumin da ya bada buhu biyar ba muna ganewa ku amma dai Allah zai karba ga kowa kuma Allah zai ba kowa lada sai dai yawan ladan ba iri dai bane saboda yawan abin da aka bada ya sha bamban wannan ya bada kadan wannan ya bada da yawa haythu kana sadiran an imanin wa ikhlas in dai ya kasance abin da ka aikata na alkhairi ya hito ne daga imani da kuma yi dan Allah ka san Allah ya ce ayi sannan kuma kai dan Allah ya baka lada ba wai dan kallon mutane ba ba da a ce kai ba marowaci bane ba ba da a yabe ka ce kai mai kirki bane kai mutunan kwarai bane ba ai wani mutunan kirki ne yana yawan kyauta yana ciyarwa yana sadaka yana taimako yana ceton bayan Allah ba wannan kake nema ba kana neman Allah ya baka lada kawai to inda haka nan ne to Allah subhanahu wataala zai karba falan yukfaru to ba za a rena masu wannan aikin da suka yi na alkhairi ba yani anna ma yunkir lan yunkira ma amilu Allah ta'ala ba zai ki karban abin da suka aikata ba walan ya durasa nan kuma ba za a banzatar da wannan abin ba ce dan kadan ne ba dara da abin da kai Allah ta'ala zai baka lada zaka same shi ranar alkiyama ko yaya ne cikin littafin aikin ka kana karanta za ka yi ta ganin abubuwan da kai ga su na yan kadan ana cewa rana kaza kai kaza dan kadan ne duk ga nan an zalo maka shi Allah ta'ala ya ce wa man ya'mal min as-salihati wa mu'min fala kufrana li sa'ihi wa inna lahu katibun Allah ya ce duk wanda ya aikata abu mai kyawu alhali ya yi imani da Allah to Allah subhanahu wataala ya ce wannan mutumin Allah ba zai ki karban aikin shi ba mana ba za a yi butulci ba a ce bai yi ba shi Allah subhanahu wataala baya mantuwa kuma baya butulci ba kamar dan adam bane da yake mantuwa kuma ya butulci ko ba haka ba to dan adam in kana mai alheri ka bari shikenan to sai ya mance da kai kuma sai ya butulci ai ya zanki ma tuno abinda ka bashi menene kwara nawa ne duka dan ka bashi kaza ba shi Allah baya haka dan adam da ya samu wani wanda ya hika shikenan sai ya yadda ka haka dan adam yake galibin dan adam butuli ne mantuwa ke gare shi kamar alheri kamar alheri kamar alheri ka dauke da wane shi ka kula da shi ka talallabe shi ka tarere shi amma da zarar ya samu wani wanda ya bi ka to shi kenan alherin ka ya manta da shi alherin ka ya zama to ƙarya ne ba gaskiya bane to Allah subhanahu wataala duk abin da ka aikata in kaga an goge maka wannan abin to ridda kai ka bar addinin musulunci ne to sai a goge maka amma dai matukar kana kan addinin Allah kana akan bautan Allah subhanahu wataala to duk abin da kai tun daga balagarka har zuwa mutuwar kai yana nan an adada maka shi ridda ita kadai ce ke sa agogi duk abin da kai gaba ɗaya an shafe maka shi ka komo zero kamar baka taba komi ba Allah ya kiyaye mu da ridda wallahu alimun bil muttaqin kuma Allah subhanahu wataala yana sane da masu tsoron shi وهم الذين قاموا بالخيرات سوني ودن da suka tashi tsaye suka aikata ayyuka na alkhairi to Allah yana sane da su wa tarakul muharramat sune kuma waɗanda suka bar aikata ababan da Allah ya hana su li qasdi ridallahi saboda neman yarda Allah suka yi ba dan wani abu ba wa talabi thawabihi kuma saboda neman ladan Allah subhanahu wataala to Allah ya san da su ma'ana da abin da suka aikata Allah yana sani kuma ba zai karkare musu aikin su ba ba zai butulci ba zai sa a yi musu butulci kan aikinsu ba za a karbe su za a ba su lada za a musu kyakkyawan sakamako ranar alkiyama sai Allah ta'ala ya ce innal ladhina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun lalle waɗanda suka kafirta suka kafirce ma Allah lan tughni anhum amwaluhum dukiyoyinsu ba za su kare masu komi ba wala auladu ma kama ɗiyansu ba za su kare masu komi ba min Allah sha'an komi daga Allah da zai zo masu wanda baya da daɗi ba su isa su kare masu shi ba mana dukiyarka ba ta yi maka maganin asaban Allah in ta zo amma dukiyarka tana iya maka maganin asaban mutum ɗiyanka suna iya kare ka daga azaban mutum amma ba ni ta Allah ba mana wani abu wanda Allah bai rubuta ya same ka ba in ya tunkaro ka ko Allah ya rubuta ba shi amma ba za ka daidai cike ba to dukiyarka kana iya sa dukiya ka hita ƴaƴanka suna iya shiga cikin su hita ka amma ba abin da Allah ya rubuto ya same ka sai ka sha wahala shi ko sai ka mutu ciki to kuɗin ka ba su da amfani mutumin da ka saba ɗaukar kuɗi ka bashi ka ce gashi ga matsalar da kake cike hidda ka sai ka ya ce shi ba ya karɓar cin hanci doka ce kai ba daidai ba to sai an karme ka kama kowa ga kudin domin mi Allah subhanahu wataala sai yake ka wahala sai ka mutu cikin wahala to kudin ka ba su da amfani ka ce in ya san wata bai san wata ba ka biyo ta saman shi wane ne nan wurin gashi ga abin da aka yi ko ni ko ɗana ko wani ɗan uwana na yi na yi da Allah a sa baki a hidda shi ya ce kai wani ai ko bai san mai magana ba kowa tsoron shi yake a ga shi Allah ya hana kenan dukiyar ka ba za ta ma amfani ba idan kuma Allah ta'ala bai rubuta ma ka dade cikin shi kenan kana kana da lallashi ma sai ka ji an ce to kada ka kara ka fito to ballantana ranar alkiyama dada ranar alkiyama ba abinda zai amfani kafirci Allah ya kiyaye mu da kafirci wa ulaika ashabun nar Allah ta'ala ce kuma waɗannan sune yan wuta hum biya khaliduna kuma su za su dawama a cikin ta bayyana ta'ala anan Allah ta'ala ya bayyana annal kuffara lalle kafirai wallazina kafaru bi ayatillah lalle waɗanda suka kafirce da ayoyin Allah wa kazzabu rusulahu kuma suka karyata manzannin Allah annahu la yunqidhum min azabillahi munqidhun wani mai tsabarwa mai kubutarwa daga azaban Allah ba zai iya kubutar da su ko ya tsamo su daga azaban Allah ba wala yanfa'u nafi'un haka ma wani mai amfani ba zai amfane su ba wala yashfa'u lahum inda Allah shafi'un kuma wani mai ceto ba zai cece su a wurin Allah subhanahu wataala ba so ake magana kafirai innal ladina kafaru aka ce laka ceton da baya da amfani shine wanda ba zai amfani kafiri ba amma mumini ceto zai amfani shi munan muna maganar kafirai ne wa na amwalahum wa auladahum cewa lalle 'ya'yansu da dukiyoyinsu allati kanu yabudunaha ko ya'udunaha dukiyoyinsu da 'ya'yansu da suka zamanto suna tare da su lishada'idi wal makari saboda walhalu da ababen kyama mutanen da haka suke mutanen da gabanin zuwa addinin musulunci sai mutum ya tara 'ya'ya saboda zai zaki yin aika aika da aika a sha 'ya'yan suna kare shi mutum zai sha wahala ya tara dukiya saboda dukiyar ta mai amfani ya yi tayin ba daidai ba amma saboda dukiyar shi ba za a taba shi ba saraka mutum yana tare da dukiya don irin wannan saboda dama shi bai san da maganar lahira ba shi ba lahira ba ta cikin lissafin shi to Allah subhanahu wataala ya ce la tufidu bisha wadannan dukiyoyin da ayyan nasu ba za su amfani su da komi ba wa anna nafaqatihim allati anfaquha fid dunya kuma cewa lalle dukiyoyin su da suka ciyar da su a duniya kudaden su da suka kashe duniya li nasri batilihim domin taimakon bannarsu da suke akan ta ma'ana addinin su na ƙarya wannan shi suka kashe ma kuɗi to wannan kashe kudin da suka yi gaban zane wa qadimna ila ma'amilu min amalin waja'alnahu haba'an manthura sai tabmahil wannan wato ciyarwar da suka yi za ta kushe gaban za ba ta da amfani domin sharadin karba yake shine imani da Allah da kuma yi dan Allah din ka yi imani da Allah kuma kai dan Allah ya baka lada to su ko dai ba su da ba su imani da Allah ba kuma ba su nufi Allah da wannan ba saboda haka sun kashe kudinsu kafirai suna kashe kudi a duniya suna kashe kudi sosai ba don komi ba sai don su tallata ɓannansu don su ɓata addinin musulunci su ɓata suna addinin musulunci hasayin musulmi suke yi ko kuma su mai da wasu a cikinsu kamar musulmi ba musulmi ba su zo su shigo cikinku su ta maku sabon takalmi kuna gina wasu na rushewa kuna faɗi suna ƙaryatawa kuna tabbatarwa suna korewa su kawo maku rikita-rikita abinda shekara da shekaru ɗaruruwan shekaru kowa ya san shi haka yake kawai sai a samu wani cikin musulmi kawai ya hito ya ce ƙarya ne ba gaskiya ba ne da gani ka san kwangila ya ɗauko da sunan musulunci kuɗi kafin sai baka kuɗi yadda da kake tunani ma ba za ka ci su lalas ba fa wallahi sai ka biya shi ba zai kyale ka ba sai ka kara aikin kuma ka biya shi sai ya karba kudin shi gare ka kudi sai baka kudi shi kudi wurin shi ba wani abu ne masu yawa inda baka taba ganin su baka taba tunanin za ka iya kama su ba kudi masu yawa in ji ba shi masu yawan tsiya zai baka ba magana miliyan goma ake ba ba ishirin ba talatin duba ba magana ɗari ma ake ba ba magana ɗaruruwa ake ba an wuce wurin aka gwada ma jikuna na kuɗi ga suna aka ce an baka amma ga abin da ake so ka je ka kawo rudani cikin musulmi ka ruda su to suna irin wannan suna shiga burtu suna nan kafirai amma su shigo shigo addinin musulunci da sunan su musulmi ne kuma samu mabiya su samu mutane su likitar da mutane amma da shi Allah subhanahu wataala ba zai bar wani sakare bai zo ya bata addinin mutane ba Allah bai bari zai zo dai sha mutanen shi kuma yayi yayin shi lokaci ne amma shi addinin na gaskiya yana nan baya da lokaci shi addinin musulunci baya yayi kullun haka ake shi kullun dan yayi ne yayin shi bai karewa saboda Allah ke bayan shi Allah ne ke taimakon shi ke taimakon masu yin shi ko kuma kafirai suna can suna ta yi kasa suna ta maku ramuna kuna fadawa suna ta maku zagon kasa suna ta kulla maku makarkasu daban-daban amma wasu suna cin nasara wasu kuma ba za su ci nasara ba mana za su ja wasu mutane waɗanda dama waɗannan mutanen bare gurbi ne ba su da wani amfani cikin addinin musulunci da sai su ja su dama addinin ba su ɗauke shi da wani muhimmanci to sai da suna kuma suna yi tawa karara su nuna muku cewa lalle suna kiyayya da ku ba munafici karara za su yi tawa zan ki nuna muku abubuwa daban-daban gine-gine da abubuwa suna ta yi domin me domin su hana mutane ba addinin musulunci din to duk wannan abin da suka yi gaban zani shekara nawa suna yi tun zamanin annabawa suke yi har aka zo zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suna ta yi gaban za aka zo zamanin khalifofi da zamanin sarakuna da zamanin bayan sarakuna har yawa yau suna ta yi ka duba ka ga yadda suka zo suka iske mu ungulmin daji muna addini yadda suka yi suka raba mu da addinin musulunci suka yi suka yi sun yi kokarin su ga sun raba mu da addinin musulunci amma Allah ya hana sun dai abin da suka yi kawai imam muna nan malamai suna nan matsayinsu na malamai sun rike addinin musulunci wasu wasu malaman da aka same su 'yan najeriya cikin nijar abin da ya sa su gudu ne wani dan nijar din a najeriya gudu ne irin wannan mutum ya gudu da addinin shi da almajiran shi daga na ya zama dan can wani dan cadi daga dan nijar can ya daɗe ya tsufa da jikokin shi da komi da gudan addini ne wani sudan wani ka gan shi kamaru wani ka gan shi libya wani kasashe dai gas nan duk gudu da addini ne saboda sun zo da abin da ya haikarin musulmi musulmi ba su da dama ba su da karfin da za su yaƙi tare da su kuma abin da kake iyawa sai gudu ka kwashe almajiranka ka gudu an ce ba za ka koyar da addini ba ba za ka koya alkur'ani mai girma ba ba za ka koyar da karantarwa ta addinin musulunci ba me ya kamata kai sai ka gudu ba ka da kayan yakin da za ka faɗa da wannan mutanen shi kuma ya zo da kayan tankoki na yaki mutane su ta mamaki kakanni suna suna kallon wani abu yana aman wuta sai dai hirzo maka pap ka ga wuta ka rasa yadda aka kai banda kibiya da takobi baka san komi ba kaga dole ka gudu wani kuma ya tsaya Allah ta'ala ya kariye daga sharruci ma'ana dai suna kashe kudinsu domin su bata addinin musulunci domin su hana ayi addinin musulunci domin su bata suna addinin musulunci har su goga ma musulmi kashin kaji da sunan cewa musulmi yan ta'adda ne amma mul musulunci ba bari ba ko ba za a bari ba insha Allah sai Allah ta'ala ya ce masalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayati ad-dunya kaga nan Allah ta'ala zai ba mu labarin cewa suna kashe kudin su ba dan komai ba dan su bata ma addinin musulunci suna ko to Allah ya ce misalin abinda suke kashewa a cikin wannan rayuwar ta duniya dan su bata suna addinin musulunci su kawo mai cikas to misalin su ga mathali rihin fiya sirrun asabat wa anna mithlaha cewa lalle misalin ta وأن مثلها مثلا للمثل كمثل حرف أصابته ريح كما مثال wato shibka ce wanda iska ya same ta shadida iska mai tsanani fiya sirrun ay bardun shadid a cikin wannan iskan akwai sanyi mai tsanani shibka ta damina idan aka ce ga ta ta kai ko ta kusa kaiwa sai dari ya zo yaya ai shikenan manomi da ya gana dariya shi gyan dijikin shi sai ya sanyi dada duk wata jijiyar shi sai ta kace duk wani kuzarin ya shi kenan duk wani zabare-zabaren shi yana tunanin zai kara aure ba na saboda za a samu duk duk shi kenan sanyi dari kaga ruwa sun kare da kaga dari ya shi kenan ruwan sama kuma Allah ya rike abin shi to misalin su kenan abin da suke yi gaban misalin mana sai sun yi aikin suna ga kamar zai zai ci sai Allah subhanahu wataala ya bata shi kamar yadda manomi sai ya noma yana shirin girbi sai Allah ta'ala ya aiko mashauka ya iska mai tsanani kuma da sanyi aka yi shikenan ai ba shi ba samun abinci sai dai kara kawai aw zara mahrakatan ko kuma ya tado gobara fa halakat tilka al shikenan wannan iska din sai ya halakar da wannan shimka din wadhalika bi zulmihim wannan kuma saboda zaluncin su ne balam yazlimuhumullah shi Allah bai zalunce su ba wa yu'aqibuhum kuma Allah yana masa hukuma ne Allah bai masa hukuma bai gairi zambin ba tare da azaba ba wa inna ma zalamu anfusahum sun zalunci kansu ne yasa Allah yace wa ma zalamahumullah ko walakin anfusahum yadlimuna Allah ya ce Allah bai zalunce su ba domin Allah ba ya zalunci walakin anfusahum yadhlimuna sai dai suna zalunta kansu ne malam yace wa zaka qaulihi ta'ala wannan kamar fadan Allah subhanahu wataala ne da yace innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiquna thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun والذين كفروا إلى جهنم يحشرون Allah ya ce innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirta da Allah yunfiquna amwalahum suna ciyar da dukiyoyinsu liyasuddu an sabilillah domin su hana mutane su ba hanyar Allah subhanahu wataala suna ta yi kaga Allah ce yunfiquna suna ta yi liyasuddu kuma dan su hana ba sai yunfiquna da sannu za su yi ta ciyar da dukiyoyin nasu ta kashe kudaden nasu kuma takunu alaihim hasratan sa'annan ciyarwar ta zamanto asara ce gare su ta zamanto bakin ciki ne domin abin da suke so ya yiwa kuma yughlabun sa'annan a rinjaye su sun gina makarantu a cikin duniya cikin kasashen musulmi tunaninsu wannan makarantun aka shiga ana karatu cikin musulmi sun bar addini ba a bari ba sun gina makarantu da yawa hatta karatun bokon nan da suka kawo mana don su hana mu addini Allah ya ce a a samu wanda za su karatun bokon kuma suna addini kowaye lokacin sai suka kasu gida biyu wasu kai maraba da karatun boko shi kenan yayan su ba su addini yaro in ya ce da safe da yamma shi kenan ranar asabar ba ma zuwa makarantar su kuma uwaye waɗanda Allah ta ya tabo su ranar asabar da ranar ladidin da laraba da marice tsarin karatu irin na shi kenan sai yaro ya je makaranta daga yana karatun lakwal ɗin shi kuma yana karatun allo a lokacin da ba ma islamiyya in ka taso a ranar ladi da ranar asabar sai ka taikaka da allanka kuma kai ɗan lakwal ne waɗannan ba su da yawa wancan lokaci daga baya kuma sai Allah ya ƙara tabo bayi yawanci sai zamanto cikin uwaye guda goma ɗaya ne ko biyu za ka samu wanda ‘ya'yansu ba su karatun addinin musulunci daga mutum ya girma babban mutum yana sallah yana komi amma bai san komi ba in sallah ma za mimi ne yake cikin sallah shi mimi bai karanta komi ba kuma bai bar sallah ba kaga wannan tun da warwara ce tun da baka bar addinin ba kana sallah ya kamata ka koyi ta ya kamata ka koyi karatun sallah to ba sai ga mutum haka ya tsaya kuma haka da yayin shi yana ganin zanna a karatun addinin musulunci ma bata lokaci idan dan shi ko diyan shi ko matar shi ko uban shi ko uwar shi wani ya rasu su dai malaman da yake ganin bata lokaci suke su yake kira su zo su mai jana'iza ashe kaga karatun yana da rana in dauran aure ne su za su zo su daura ma aure in zanen suna ne su za su gaya ma in ragon layya ne in wani yanka za a ji malamai ke maka in kaga suna da ranar suna da aikinsu to saboda haka gabarai sun yi ta gina makarantu da dama a zamanin nan da za can ba nan koyi ba don sa mutane su yi addinin musulunci Allah bai yarda ba za a shiga a yi karatun kuma sai su ga cikin makarantar tasu ma ga masallaci an wari ana sallah sai har yanzu bukata ba ta biya ba har yanzu guri bai cika ba waɗannan mutane wani irin mutane mun masa gata amma ba su gani mu Allah ya mamu gata da Allah ya magata komi shi ke mamu baka san mu ba sai da ma muka girma mun kai inda da ƙarfi da yaji ma muna iya ci da kanmu za ka zama miki ba mu ko ba su yarda da Allah subhanahu wataala ba to sun yi ta wannan sun yi ta daukan mutane su canza ba su da kansu sun sha shigowa cikin musulmi su koyi karatun addini da sunan mi su musulmi ne amma ba musulmi bane dan su koma su yi wa musuluncin banna kuma sai abin ya ta amfanin su wanda zai tasowa daga ƙasar Amerika ko daga ƙasar Faransa ko daga ƙasar Ingila ya zo ƙasashen Laraba ya koya addinin musulunci ya haddace Qur'ani ya san tafsirin Qur'ani ya san littattafai ya san hadisi ya san komi in ya koma ƙasar sai ya fara bata suna addinin musulunci suna nanace musu al-mustashriqun suna sun yi littattafai da dama wanda yake shiga duniyar karatu na ilimin zamani zai ga littattafansu ga sunan ba iyaka suna bata suna addinin musulunci shekara 70 da ta wuce zuwa 80 akwai wani baturi da ya rubuta littafi zai koyi karatun addini da kyau ya rubuta littafi littafin hadisi ne al-mu'jamul mufahras lil hadisi nabawi ma'ana wata kamar wata na'ura ce a wannan lokaci amma littafi ne duk hadisan da kake nema gaba ɗayansu suna cikin wannan littafin kuma bature ne arne ne amma je koyi addini sosai in yana larabci ka ce ba larabe ne in ka ga littafin ba ka yarda a ce ma bature ne shi duk littattafai duk hadisan da kake nema duk hadisan da kake nema in ka dauki wannan littafin sai ka ga inda hadisin yake da lambar shi da wurin da yake lamba hadisi in bukhari ne in muslim ne lamba hadisi in cikin sunan abi dawuda ne lamba ɗaya yi ya je ya ajiye cikin gidan tarihi na na ingila ya ajiye shi wani malami ya je ya ɗauko shi abin nan ya je ziyara ya gani shi cikin yana ziyaran nan kasan malam kama dan kasuwa ne in ya je canin ina za ya tahiya kasuwa za ya tahiya ta neman ina za ya samu to shi malamin ya je kasa inda yake nema ɗakin karatu yake nema inda za a gane littattafan da watakila an ce akwai su nan kasashensu ba a samun su to yau shiga da yana diba sai ga littafin ya ce da Allah a mai kofin shi haka yana zuwa kawai sai ya yada shi ya bada madina aka yi taraba shi to kaga amfanin da musulmi suke da wannan littafin su ba su kaga ya yi amma kuma kaikaya ko ba kan mashekiya ya kuma yana amfanin musu kuma kayan mutum ɗaya amfana da shi sai mutum dubu na musulmi ya amfana da shi da haka da abinda suka yi sharrin da suka kulla dukkan sai yake komawa idan musulmi ya rike addinin musulunci kawai Allah ta'ala ya ce za su tai kuma ta kuna alayhim hasratan thumma yughlabuna sa'annan za a rinjaye su za a gallabe su cin nasara za a kansu ba su za su cin nasara ba da suna cin nasara da tuntuni sun ci nasara a kanmu to Allah subhanahu wataala ba zai bar su su ci nasara akan mu ba insha Allah ta'ala to ga wannan ina ne za mu tashi lan yadurrukum miru koko ina ne za mu tashi ga nan ari da nawa yayi ta din da yace Allah ya ce lan yadurrukum illa adha ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون لا يضركم الله yace kafirai din nan ba za su cuce ku da komi ba illa azan sai cuta ai karam wana ba za su yi cutar da ku gaba ɗaya ba wa in yuqatilukum idan kuma suka yake ku yuwallukum al-adbara za su juya muku baya mana za su gudu su balladin su kuma la yunsaruna sa'an nan ba za a ba su cin nasara akan ku ba sai dai musulmi tsoro suke shi kowa gaba Allah ya faɗi wannan magana cewa in suka yaƙi da mu gudu za su da yau duniya musulmi muna da kuɗi muna da kuɗin da za mu iya mallaka duk wani makami na yaƙi amma mun tsaya bayan turawa mu ke ba su kuɗinmu suke ɗauka su yi amfani da su amma tsoronsu muke shi ya kamata mu zama uwayen gidajensu ya kamata a ce muke hana su muke sa su ba suke hana musu samu ba amma banda duniya banda gina duniya ba abin da ya dame mu banda gina zunduma zunduman gidaje da shagali da cin daɗi da jin daɗi da shad da shine kawai abin da muka sa gaba ina maganan ina maganan kasashen musulmi masu kuɗi na'am ba nan ba munan munan talakawa ne ba mu da wani abu amma ina maganan manyan kasashen duniya manyan kasashen duniya waɗanda duk abin da bature yake iya mallaka su ma suna yi sun yi shi kuɗi wurinsa yake tatsan arziki yake tatsan kuɗi wurinsa yake samun duk wani abu na moriyar rayuwa amma kuma su waɗanda ake neman gare su kuma suke biyan bature suna nema wurin shi bayan Allah subhanahu wataala ya ce in za su yake mu gudu za su nan ba za su ci nasara akan mu ba walakin min lutfillahi bi ibadil mu'minin sai dai yana daga cikin tausayin Allah ga bayan shi masu imani annahu radda kaidahum bi nuhurihim cewa lalle Allah ya maida musu kaidin su da duk kullakullan da suke a cikin kirgin su mana ya maida musu kayan su muna ganewa ko balaysa alal mu'minina minhum dararun babu wata cuta da gare su da za ta faruwa ga muminai fi adiyani ma a cikin addininsu ba a ne na matse mata ƙara take da yawa fi adiyani ma a cikin addininsu wala abdanihim ko kuma a cikin jikinsu mana babu wata cutarwa da za su ma musulmi a cikin addininsu ko kuma jikin musulmi sai dai ɗan kaɗan kawai wa inna ma ghayatu ma yusiluna ilayhi min al'ada matukar dai abin da za su isa zuwa gare shi na cutarwa aziyatul kalam cutarwa ce ta magana kadai irin wannan su ce mana yan ta'adda ce mana yan hatsaniya ne yan rishin zaman lafiya ne yan tare abin nan zamanin tsaye ne mu shine kawai banda wannan ba za su yaba mu komi ba kuma duk wani tashin hankali da ake yi duk wani kashe mutane ko kasarsu ko cikin kasarsu kashe mutanen da ake yi suke shirya shi kuma sai su dawo su ce ni ce wani yayi duk kungiyoyin nan da suke daukan makamai da Taliban da Al-Qaeda da Daesh da IS da wane ne duk su suka shirya su kuma su dawo suna ce mana mu mutanen banza ne mu yan ta'adda ne su suka tsara komi su suka shirya to haka suke to Allah ta'ala ya ce in ba irin wannan ba ba abin da za su iya mun daga nan shikenan nan za a tsayawa kawai amma ba za su iya rusa mu ba ba za su iya raba mu da addinin mu ba allati la sabila ila salamati mina wanda babu hanya zuwa ga kubuta da gari ta cutarwa ta magana akwai wanda sai tsira akwai wanda za a iya tsira daga cutar da shi da magana ayi gulmar ka a zage ka amma mutum da yake zagin ka daga nesa ya gulmar ka ya annabi manci duk daga nesa yana ya zuwa ya kashe ka yana ya kwace ma dukiya duk ba iyawa sai dai ka wuce ta zagin ka to kaga wannan ba wanda ya sai kubuta da gare ta min kulli mu'adi daga dukkan abokin gaba to wanda yake gaba da kai dama ba za ka kubuta shi kullum ko me kai aikin banza ne wurin shi walau qatalul mu'minina da za su yaki mu'minai lawallawul adbara firaran da sun juya baya da gudu thumma tastamiru hazimatuhum sannan kuma kare su za ta ci gaba wa yadumu dhulluhum kaskancin su zai dawwama wala hum yunsaruna kuma su ba za a taimake su ba fi waqtin min al-awqat a cikin kowane lokaci daga cikin lokuta muribat alaihim adh-dhillatu aina ma tuqifu an buga musu wulakanci duk inda aka same su da yadda aka same su da yadda suke wulakantattu ne musamman yahudu yahudu sun zama tsagibai duk inda suke cikin duniya kowa kinsu yake hatta turawa kinsu suke ba su san su turawa yan uwansu ma saboda bi saboda Allah ya buga masu tambarin wulakanci inda ka gare su wulakantattu ne illa bi hablin min Allah sai dai da wani alkawari daga Allah wa hablin minan nas da kuma wani alkawari da yarjejeniya ta mutane in ba haka ba inda aka gan solakantattu ne ko rasu ake yi yahudu ɗan ɗan share wuri zamna ne ba ɗan kaka gida ake ce musu shekara saba'in da wani abu ne kare suka samu wannan wurin su da haka suke ta yawo cikin duniya da inda suka shiga za a ce ku tashi kuma mutane wuri da inda suka je rabe-rabe ne suke yi sai da majalisar ɗinkin duniya ta yi taro ta zaɓo wurin da za a ba saboda zuwa aiki hitina da su amma da yawo suke tai to duk da haka nan kaga cikin wulakanci da kaskanci suke ba wanda ke son su ba wanda ke maraba da aikin da suke yi sai munafiki wanda yake munafitar su wa ba'u bi ghadabin min Allah kuma sun dawo da wani hushi daga Allah subhanahu wataala bar Allah ba ya kaunar su wa duribat alaihimul maskana kuma an buga musu talauci da suke talakawa ne yahudu talakawa ne masu kudi muna gane wa ku kaskanci da talaucin da aka buga musu su ba su koshi komi ke gare suna ganin kamar ba samu komi ba zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llah Allah ta'ala ya ce an masa haka ne saboda sun kasance suna kafirce ma ayoyin Allah wa yaqtuluna al-anbiya kuma sun kasance suna kashe annabawan Allah bi ghairi haqqin ba tare da gaskiya ba ma shi annabi da ba za ka kashe shi da gaskiya ba Allah Allah takidi ne cewa abun ba suna yin shi gadangada amma da ma annabi ai ba a kashe shi annabi ba a kashe shi don da ya kashe annabi ya shiga uku to babu wani laifi da annabi zai aikata wa kashe shi shi da annabi zai kisan kai ba da gaskiya ba ba zai ridda ba haka ne ko ba zai kashe wani ba a ce sai alama to duk wani abu da zai sa a kashe annabi to ba zai yi shi ba amma kuma Allah ya ce bai gairi hakkin da Allah ya tabbatar da cewa lalle dai kashe annabi ba ya da kyau dalika bima asaw wa kanu yatadun abin da yasa saboda sun kasance suna saban Allah subhanahu wataala kuma sun kasance suna wuce iyaka in aka ce su tsaya ba tsayawa Allah ta'ala ya ce masu su bar kamin kibi rana asabar suka ce ba shi shikenan sai su zo su haƙa kwatsacensu da komayensu ranar juma'a su tahe su sai ranar lahadi ranar asabar sai zo da ya fada ya mutu ciki su ranar lahadi sai zo su kwashe kiyar kaga ba su yi kamu ranar asabar ba to wuce iyaka ke na Allah ya ce ma kamar abu kakka yi dubara ko cikin musulmi yanzu akwai masu dubara Allah ya ce a bari sai mutum ya yi kewayi Allah ya ce da wanda ya sake mata sake yau ku shi kenan ta saku sai mutum ya kewayo so yake sai an gyara mashi ba a rufa rufa abinda Allah ya hana ka bari kawai kakka halatta shi Allah ta'ala ya hana ka cin kuri da ruwa ka yi haƙuri kakka ci kuri da ruwa babu alkhairi ciki to sai a yi dabara a kewaye sai a kira a kira cin kuɗi da ruwan da sunan wani abu daban Allah kiyaye to haka cikin musulmi zaka same mu da yawa sabuwa muna yi wanda addinin musulunci ya na mu amma muna yin su muna koyi da yahudawa a cikinsu muna kewayewa muna yi alhali kuma allah ta'ala ya ce kan mu kewaya mu ba hanya kawai inda muka kai iyakar da allah ya ce matsaya to matsaya nan kan mu wuce to su yahudawa ketarewa suke yi shi yasa allah subhanahu wataala ya buga musu wulakanci da kaskanci duk inda aka same su a cikin rayuwarsu gaba daya wallahu ta'ala alam kira sallah mu ci gaba mala ya ce akbara ta'ala Allah ya bada labari a cikin wannan aya mai girma annahu aqabahum cewa Allah ta'ala ya kama su da azaba bidullati da wulakanci fi bawatinihim a cikin zukatansu wal maskana kuma Allah ta'ala ya kama su da kaskanci ala bawahirihim akan zahirin su fala yastaqirruna saboda haka ba za su samu wurin zama ba wala yatma'innuna kuma ba za su samu natsuwa ba illa bi hablin ay adin min Allah sai dai da wani alkawari daga Allah mana yarjejeniya yarjejeniya da su da musulmi wa hablin minan nasi da kuma yarjejeniya daga mutane bala yakunu yahudu yahudawa ba za su taba kasancewa ko ina ba illa tahta ahkamil muslimin sai karkashin hukunce-hukuncen musulmi wa'adin da kuma yarjejeniyarsu da musulmi to khaza minhum aljizya za a karbi jizya gare su wa yastadilluna kuma su kaskanta amma yanzu ya ake ciki to ita da ma rayuwa haka Allah ya ta yabe gare ka gobe ga dan uwa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas sun yi zama sun yi zama sun yi zama na annabi sun zanna sallallahu alaihi wasallam bayan manzo Allah ya wuce zamanin Abubakar zamanin Umar zamanin Usman zamanin Aliyu zamanin duk zamanin sarakunan musulmi Yahudawa sun zanna karkashin hukuncin hukuncin musulmi suna ba da jizya ana barin su su yahudancin su amma za su zanki biyan haraji duk shekara za su biya haraji dukkan su manyan su kuma an musulmi ma suka yi musu suka yi musu adalci a zamanin sayi na umar wani ya kawo kuka ce shi ya tsufa tun yana matashin shi yake ta biyan jizya haraji ya kai ya tsufa ba aikin komi sai na umar ya ce bai kamata ba mutum ya kwarce ka kuma tsohon kama mu kiraga mashi sai na umar ya kira waɗanda suke kula da baitul mal sai da umar ya ce daga yau wannan maimakin ku karba gare shi ku zanki bashi duk shekara ku zanki bashi haraji shi ne za ku ba da je ya kashe ma'ana ku bashi haƙƙin ya saboda matsayin shi na ɗan ƙasa da saboda haka ba yadda za a yi su rayu duk wannan rayuwar da suke yi insha Allah ta'ala cin nasara yana nan tafi za su wulaƙanta su kaskanta su koma ba kowa ba suna baka haushi wata rana sai sun baka tausayi insha Allah ka san musulmi akwai tausayi aw tahta ahkamin nasara ko kuma su yi ta rayuwa karkashin hukunce-hukuncen nasarawa domin nasarawa sun fi su kusa ga addinin addinin Allah subhanahu wataala banasari yana da ladabi da biyayya ga annabawa da malamai da sauransu amma kaga ba yahudi ba yahudi bai san daraja kowa ba shi rayuwar shi wa qad ba'u ma zalika kuma sun dawo tare da wannan bi ghadabin min Allah da wani hushi daga Allah wa da azamul uqubat wannan shine mafi girman azaba a ce Allah na fushi da kai والسبب الذي أوصلهم إلى هذه الحال abin da ya kai su zuwa ga wannan yanayin na kaskanci da wulakanci da kuma dawowa da fushin Allah zakarahullah Allah ya faɗe shi bi qaulihi dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah sun kasance suna kafircewa da ayoyin Allah allati anzala Allah ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayoyin Allah da Allah subhanahu wataala ya saukar da su ga annabi sallallahu alaihi wasallam to kafirce masu ke kuma sun san gaskiya ne domin tun kahin alkur'ani ya zo suna karantawa a cikin littattafansu ga irin siffan alkur'ani ga irin tsarin ayoyin alkur'ani sauraka sun san komi sun san ayoyin alkur'ani ya da kai ma domin su mutane ne waɗanda suke karatu suke yi almujibalil yaqin ayoyin da suke kawo yaqini wal imani da kuma imani to su yahuda kafirce masu suka yi fa kafaru biha baghyan wa inadan suka kafirce ma ayoyin Allah saboda keta saboda taurin kai wa yaqtuluna al anbiya bighairi haqq kuma suna kashe annabawa ba da haƙi ba ay yuqabiluna anbiya Allah suna tinkaran annabawan Allah alladhina yuhsinuna ilayhim wadanda suke kyautata musu ihsana azama ihsani mafi kyawun mafi girman kyautatawa duk kyautatawa da za a maka ba a kai ba kama a koya maka a addinin musulunci kyautatawa da mutum zai maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace uba bai ba dan shi wani abu wanda yafi daraja da tsada ba kamar ya bayar ladabi mai kyau ba ka ba ɗanka jari ka ba ɗanka mota ka ba ɗanka gida ka kai ya maka kai wane ne bai kai a ce ka koya mashi ka haɗa shi da wanda ya koya mai addinin musulunci duk kyautar da za ka mutum in ka haɗa shi da Allah da manzo Allah to ka gama da shi ka baya kyautar da ba ta taɓa yankewa ka baya jari ko kwara amma da abin da za ka ba mutum canyewa zai na rayuwar duniya ba hana ka baya jari ba ka wani ce yaro to kai kaji an ce a koya maka addini ka ba ku kuɗi ka koya mai addini kuma ka ɗora shi bisa hanya ta kwarai in yana buƙatar jari ka ba shi ka baya jarin addini kuma ka baya jarin duniya da sharri muqabala to yahudawa suna tunkara annabawa su da mafi sharrin tunkara maimakon su girmama su wa huwa alqatl sai su kashe bal ba da hadhihi jara'a shin bayan wannan ƙarhin halin wal jinaya da wannan mugun aikin shay'un azamu minha akwai abin da yafi girma da gare ta wadhalika kulluhu wannan dukkan shi yana faruwa ne bi sababi asyanihim saboda saban Allah da suke yi watidayin da kuma ta'addancin da suke yi abin da ka gara yi na sabon Allah a cikin duniyar nan da Yahuda ke bayan shi kuma sun kaje garuruwan su ba za ka ga haka ba amma ku sai su ta bayyana maku su ta tallata maku abin mu saboda kuna da kishirin sabon Allah sai ku ta jin daɗi daga garuruwan musulmi yanzu war haka akwai wasu wurare cikin garuruwan musulmi da an kaje war haka dinnan har zuwa sahi wallahi in ka ba hanyar so dai ba ƙara dawowa zaka ga mata manya da ƙanana duk da ƙananan wanduna war haka daga an ce ma duhu yayi shikenan kuma duk musulmi ne ba ɗaya an dukkan uwayensu musulmi ne daga yanzu an wale gidansu kenan ana saukewa ana ɗaukowa ana saukewa ana ɗan safiya ta yi tsirara za ganin su da titi hanya ce wadda ba kowa ke bi ba hanyoyi ne masu duhu in ji sun ware ba abin da ake ciki sai shegantaka da hitsara da raye-raye da kaɗe-kaɗe da shaye-shaye wurin ƙananan yan mata za gani yan ƙanana wata irin shiga ka rasa ina ma suka ga ina suka sa wannan kayan ina suka samu wannan kayan da suka sa bayan musulmi ne to duk tallace ta yahudawa yahudawa ke tallata mu mu kuma saboda ba mu sa abin da muke ba kawai sai mu karba su kuma suna son sun bar ƴaƴansu suna ta karatu duk suke kero mana waɗannan wayoyin da muke amfani da su ko ko muna nan mun lalace ba mu kera wani abu ko da ko ba mu iya ba aikin karbi lebaranci ma ba mu iya ba a gaban mutumin lalace mun hisan sakarci mun hisan shirme mun hisan zaman banza da yin aikin da za a kawo mana ci gaba a rayuwarmu ba dole mai ta zama cikin talauci ba Allah kiyaye wawan lazi jarrahu malar kufur billah sabalansu da ƙetare iyakarsu shi ne abin da yasa suka yi ƙarhin hali akan kafarce ma Allah wa qatli anbiya illahi da kuma kashe annabawan Allah Allah ta'ala ya kiyaye ya kare mu bunda muka faɗi ne da Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yabe mana Allah ka sa mu gyara Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu gaba daya Allah ka karɓo mana dukkanin ibadodin da muka yi a cikin waɗannan watanni da suka wuce da waɗannan kwanaki ya Allah Allah ka tsaya maimaita mana da alkhairi ya Allah Allah ka baka san mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك